بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا رالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقد وتنفرد به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
الفصل الثاني في وصفه تعالى له بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة to wannan fasali ne na biyu za ku ji da Allah ya siffata wannan annabi namu ta'ala lahu ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam bi shahadati da ba da heda da Allah ya masa wa ma ta'allaka da abin da ya ta'allaki biya da ita min sana'i na yabo wal madahu da yaban wal karama da karamomi wanda Allah ya baiwa wannan annabi namu ba da yada kama a suratul nisa'i fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا جمع الله تعالى له في هذه الآية ضروبا من رتبة الأسرة to wannan aya jama'a Allah ta'ala lahu Allah ya taro wannan annabi namu fi hadhihi al-ayati a wannan aya min rutubatul usra daga darajoji na fifiko da Allah ya taro wa annabi a jiki akwai daraja na kususiya bayan nan kuma Allah ya taro masa daraja na fifiko kamar yadda ya zo a cikin ayar
وجملة أوصاف من المدها wajen da awzabi da jumla na sufofi min al-midiya na yabo shi ma cikin ayan Allah ya tara wannan annabi namu فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم
hiya wannan in ji malam yake ba mu labari yake cewa hiya ita ce wannan ɗabi'a min ka yana da kususiya wanda Allah yake ba ga wannan annabi namu a ce yi zai ba da hedan al'ummansa da kansa kususiya ne don sauran annabawan gaba ɗaya su al'umman da suka buɗe annabawan nasu mu za mu ba da shaida shi yasa Allah ya kira mu yace kazalika ja'alna kuma ummatan wasada li takunu shuhada 'ala an-nas wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida to wannan kususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam
ومبشرا لأهل داعته ونذيرا لأهل معصيته wani bayyaran annabi mai bada albihir ne li'ali daje duk wanda suka yi wa Allah da bi sawabil azim da ba su lada mai girma wa naziran annabi mai gargadi ne li'ali ma'asiyatihi ga wanda suka saba wa Allah na cewa in ba su tuba ba akwai hukuma da azaba mai tsanani وداعيا إلى توحيده وعبادته wada'iyan annabi mai kira ne ila tauhidihi a zuwa ɗaya ta Allah wa ibadati kuma a zuwa bauta wa Allah min addinil qawiyy daga addini tsayayye to annabi yana kirawo al'umma ku zo da'iyan ila lahi bi iznihi ala sirajan munira da'iyan ila lahi yana kira ne a zuwa bi Allah bayan nan kuma annabi fitila ne mai haske to kaji dalili wa sirajan muniran yuhtada bihi lil haqq wa sirajan annabi fitila ne muniran mai haske yiwu da dabi ya lako dan da annabi ne ake sanin gaskiya ba dan da annabi ba ba za a san gaskiya ba shi annabi gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne Allah gaskiya ne addini gaskiya ne mutuwa gaskiya ne tayin kiyama gaskiya ne to da annabi ne ake gane gaskiya duk mutumin da Allah ya bai annabi ya ba sunan annabi to ya zama hanyar da zai gane gaskiya
حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب حدثنا أبو القاسم هاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن القابسي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن علاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
wanda ya mana hadisi malami yake bada labari yake wanda ya mana hadisi shehu ne abu muhammadu dan attabi baban muhammadu dan attabi ya mana hadisi masanin ilimin hadisi ne wannan shehu sannan kuma masani ne na kira'o'i duk kira'o'i nan guda bakwai ba wanda bai sani ba masanin arabiya ne an ce arabiya kamar su nahu kamar su balaga su aruf su badi su bayani duk suna ci kuma masanin luga ne masanin fiqihu ne mutum ne mai karamci mai yawan tawari mai gudun duniya malamai sun ce yayi fadi hijira na annabi yana shekara ɗari biyar da ahirin Allah ya karɓi ransa shi kuma yace wanda ya mana hadisi hatimu ne dan muhammad dan abdurrahman dan hatimu at-tamimi dan kabila tamimiyawa al-ma'ruhu wanda malamai suka fi sanin sa da ibn darabiliti sai kuma ya mana hadisi yi kuma yace hadisi na abul hasan ali ibn muhammad ibn kalbi al-mugafiri al-farawi mutumin birnin farawi al-qabiti wanda ana nasarta shi zuwa ga qabiti dan malamai sun ce yayi wafati hijira yana 404 uku Allah ya karɓi ransa a babban birnin Irawa ne rasu amma da aka tare binne yi Allah bai dan binne yi a nan ba can kasan Tunis aka kai shi ya rasa Irawa ne an binne yi a koban garin Tunis kuma ba za a rasa dalili akan haka ba hadathana Abu Zaid al-Marwazi yace yi malamin da ya masa wannan hadisi malamin sa ne Abu Zaid al-Marwazi sunansa Muhammadu dan Ahmadu dan Abdullahi dan Muhammadu dan Imam Albarihu malamin da ya tsere wa sa'a muhaqqaqu malami na haƙiƙi annahariri tataccen malami almudaqqaqu mai dandakewa azahid Shaman sai ya sanar da jama'a yake kar ku damu ba don kun ganni da kafa ɗaya ba wani sata ne ko na abu ba addu'ar uwa ce amin ahuwa addu'ar uwa ce sai ya faɗi haka to kaga uwa da sai ta shari'a nan ga abin da ya faru buhari da uwar ta yi addu'a ta alkhairi baya gani ma ya zama yana gani to addu'an uwa karɓaɓɓe ne ina fata kun fahimta saboda kowa ya tara kowa ya girmama mahaifiyarsa karka yadda mahaifiya ta ma mummunan addu'a ke kuma karki sauri ki wa ɗanki mummunan addu'a ki dinga addu'a ta alkhairi dan buhari baya gani a dalilin addu'ar mahaifiyarsa ai zaba basaru bi sibahu faradallahu ta'ala alai bi du'ai ummihi wa mata ko buhari yayi wafati yawmal fitr ranan sallah ba da zuhri bayan azhar hijira na annabi yana shekara 250 Allah ya karbe ran buhari shi wa buhari shi ma ga malamin sa ne yace hadathana muhammad bin sinnani yace ni ma malami na ne min hadisi wanda yayi kira da muhammad dan sinnani shine abubakar al-auni albahiri mutumin birnin basara shi kuma yace ya ji daga malaminsa hulaihu hulaihu ne masa hadisi shi kuma yace haddathana hilal ibn ali bin hilal ibn abi maimuna shi ya masa hadisi shi kuma yace an hadai ibn yasari ya ji daga hadai dan yasari qala yace laqitu abdullah ibn amr ibn as na gamu da abdullahi dan amru dan asi nace aka birni abdullahi dan amru dan asi ka bani labari mana an sifata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaya sifan annabi yake ne ka bani labari ya yace قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ala sai yace ajal ya girmama saboda shi annabi a tambaya yaya sifan sai yake abu ne mai girma wanda ba wanda ya sani sai Allah sahabbai suna gurinsa fa suna zaune idan sun fita sun bar gurinsa kuma sai su je ana tambayin labarin annabi kai ya kaga wannan labarin kaman sai na abubakar kaman sai da na umaru to sai su je gurin umma aiman al-habashi ya sai ce ki ba mu labarin annabi yanzu ba ka tayi a gurin annabin in an tayi kuma sai a je wani gurin ana tambayin labarin sai ba a iya ganin sa shi yasa ya ce la ya arabi ne hakikatu gairu rabi banda ubangiji na ba wanda ya san yadda nake a wai zulkarni ya gaya sai na umar da sai na ali ya duk ba ku san annabi ba suka ce walau ibn abi kufafa ko sai na umar abubakar ma bai san annabi ba ya ce walau ibn abi kufafa la yara minhu illa zillahu ai abubakar ɗin ma inuwan annabi yake gani da shi ma inuwansa ne ba annabin yake gani inuwa yake gani na annabi so da haka lamari a tambaye ka yaya sufar annabi ya ce ajali ya girma al'amarin babba ne kudin sai dai ka faɗa abin da za ka faɗa al'amarin ya girma tun da aka ce ya girmama to ka tabbatar ya girmama sai dai Allah da ya halice shi ne zai bada labari amma wani ya bada labarin annabi to ka faɗa dai abin da zaka faɗa ka faɗa abin da zaka faɗa abin da baka faɗa ba kuma ka bar wa Allah baka ga annabi Yusuf ma ba iya ganin sa annabi Yusuf da ba ganin sa ba kin annabi ya lanka la Yusuf sau ɗari amma annabi Yusuf da aka ganshi ba sai da aka yanke hannu sai da aka yanke hannu da aka ganshi to tun da kaga ya kai ga haka to waye zai zubuta annabi abin da yana tafiya ba inuwa kuma in ya taka dutse zai lotse in ya taka rere ba za a ga kafansa ba in ya taka dutse kuma dutsen sai ya lotse kuma a rana diya daga rana ba inuwa kuma shi annabi dare baya hana shi gani yadda yake gani a dare haka yake gani a rana yadda yake gani a baya haka yake gani a gaba Allah ya yarje masa haka ko baya sahur aka ji ya rasulullahi me yasa baka sahur yace ayi dimi ni rabi wa yasini ya ji ni ubangiji na ko na barci ciyar da ni yake kuma shayar da ni yake to amma tun da an nemi a nemi labarin annabi yace ajal lamarin ya girma ba inna wuyan da sha'anin yake la mawsuhu fi tawrat an zuba da taura bi ba da zufadi da shayin subobinsa fil qur'ani na alqur'ani mai girma
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي
kaji aka ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi inna mu ne in ji Allah ya ce arsalana ka maka ya ka shahidan mai ba da shaida ne wa mubashira mai albihar ne wa naziran kuma kai mai gargadi ne wa hirzan annabi kai kiyayewa ne kariya ne lil ummiyina ga ummiyawa wanda ba su yi karatu ko ba su yi rubutu ba da haka je huwa allazi ba asa fil ummiyina rasulan minhu anta abdi Allah ya ce masa kai bawa na ne wa rasuli kuma Allah ya ce masa kai manzo na ne سميتك الموكل ليس بفز ولا غليظ ولا سكاب في الأسواق sammai duka Allah ya ce na rada maka suna da almutawakkali mutawakkali mai dogaro da Allah wannan suna Allah ne rada annabi saboda wa Allah la yafal yatawakkalul mutawakkiluna laysa bi fazin annabi ba mutum ne mai kekahihin zuciya ba wala galizan ba mai kaurarawa ba qur'ani ya bada walau kunta fazzan galizal qalbi lam faru min haulika wala zakabun annabi ba mai daga murya bane jina su wagi a kasuwanni baya daga murya ولا يدفع بالسيئة سيئة ولكن يعفو ويغفر wala ya rabawa annabi baya ijewa bai sai ya ce sai ya ce in mutum ya masa mummuna annabi baya rama da mummuna saboda ka san yi ɗabi'ansa da alƙur'ani ne dan ƙur'ani ne ce fa man aba wa aslaha fa ajruhu ala Allah ko kuma idba billati hiya al-ahsana sayya wayannan dalilan yasa wal kazimin al gaiza walakin ba da banza ba ya huwa ya gafiru annabi yana rangwame kuma duk laifin da kai wa annabi ya gafiru annabi yana gafara yana rangwame yana gafara yasa qur'ani yace wal kalimina al gaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinina to kaje da sifan annabi yake ولن يقبله الله حتى يقيم به الملة أو جاء بأن يقولوا لا إله إلا الله kaji wannan ya gabe da wallawa ai annabi Allah ba zai karbe ya koma ga Allah ba hata yi imu lawo bihi da yi ne Allah zai tsayar a dalilinsa almillatul auja'i auja'a addini wanda yake karkatacciya wannan milla karkatacciya sai gani bi an ya kulu za ka ji mutum jahili ya waye gari kowa da kowa yana la ilaha illallah muhammadin rasulullah za ka ja na faɗin haka in ba sai ko ina a duniya ka ji an fara haɗin haka kafin annabi ya koma ga Allah eh za ka ji ana faɗin haka to ko ina da ko ina yanzu la ilaha illallah muhammadar rasulullah ya cika
ويبدأ به أعين a أمياء dalilin annabi ne Allah zai buɗe ayunin umya idanun da suke makafi kungurman jahili kaga ya waye gari yana la ilaha illallah muhammadar rasulullah ba za ka taɓa sanin wannan ba sai ka je maka kana zuwa maka malam ana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak kuna kewa yan ka duba ka zo in ka hau ko gangara sai ga inyamari ne da wannan wannan haramun malam barka da yake a sannu fa sannu kai yaya haka ya ta inyamari yayi a Kano nake na musulunta kai kuma daga yana ce daga inugu na dawo in ya mare Allah ya nufi su wanda baka taba tsammani ta ina in ya mare zai masalanta to ga yi za a gansu su ma suna da duka har zuwa ga aljanna وأسمي به بعد النكرة ko zanni biyu ake ambaton su bayan da suna cikin nikira aka musu ma'arifa وأكسر به بعد a القلة dalilin annabi ne da su kaɗan ne Allah ya yawaita su وأغني به بعد a الأيلة dalilin annabi ne Allah ya wadatar da su bayan da suna cikin rahin kwabo to zahi mu ma yanzu ai mun gani ko da ana cikin wannan halin na tsanani malam ga yau da gobe muna nan muna kaiwa annabi hidima malam kuma ga Allah ya rufa mana asiri eh kuma kar ka damu da hakan kai ma ka zo ka zo ka so annabi sai Allah ya rufa maka asiri kamar yadda Allah ya rufa mana asiri sai ka waye gari kai ma kana cikin nan shaba da muna cikin wani hali malam Allah ya tsame mu ba abin da ba mu gani ba da mu buga nan mu buga nan ba abin da ban buga mun yi ba noman doya ne na je na noma doya na mun je mun yi kaftu duk mun yi duk wani abu da ake a yau abin da muka yafa ne yau dan ne a cikin ruwa ma mun yi kaftu da mai rufaye sha din nan gurin ka gani kaftu ya kai kusan cinye haka muke yi saboda mu yi rogo da kyar na samu buhu ɗaya wannan ma mun yi mun bari mala bayan wannan itace ma mun yi a duhu a kai kai muna tai muna siyarwa daga baya ake yin rogo a nan mahaifina yana cewa mutane sun samu rogo buhu goma a laji ko buhu ɗaya baka yi ba ni ba wannan noman ba ni da nasibiya ce sai ne ta wahala sai ta wahala ko riɗi ne daga an zo siyarwa faɗuwa yake yi yi ba abin da sana'a zan girga ma dubu wanda yake mun yi mun yi mun yi kowa ya san na yi zan iya girga ɗari don a gurma ba sana'a da bamu gwada ba mun yi a gaishewa ma mun je mun zauna daga nan yankan shinkafa har sai da muka dangana da danga kanan ba marari kirkir duk mun je yankan shinkafa shi ma wai ko ta nan za a samu abin mun je tabawa mun je takaya duk yankan shinkafa ne ya kai mu mun je guba mun je sabon garin guba duk wannan mun je yankan shinkafa wai ko Allah zai sa aikata aikin shanu kuma duk ko ina mun je mun yi nan kudu har dawa muna aikin shanu har wace kal babba wace kal gurodi har garin su zama agwaja Eh, can lafiya wannan mun je da aikin shanu mun dawo kuma daga baya mun zauna a bugo mun zauna kura da gishi ba mun yi mun yi iyayi ne haka aka yi banda kuma a fita aje neman kuɗi shi ma mun gwada duk dai ya gagara aka dawo Allah ya dawo da mu yau Allah ya hirye mu muna kan wannan hanya ga yanzu ba ma noma mana ba ma girbi ba ma noma hankali a kwance ai za mu fada haske da duk muna cikin duhu kurin yanzu sai ga yi waya hankalin ma kwance muka yaro ne sai mai bude baki dadi ya sa azumin ya tafi ma azumin yake bude baɗin ne akwai daɗi hankali a kwance ba talauci mana in ka ga hannun mu jajir eh jajir kamar mai ne an ji daɗi an ji eh gonan annabi muke mana jajir kaga da mu baki ne fa amma hankali hankali mun kore wallahi mun kore mun hafi ne ya ratsa mu mana da gani hankali a kwance mana me zai kawo wannan ba komai bane san annabi ne kai ma an ka gama abin da ka gama ka baje daurin naka ka zo nan gurin ka zo ka so annabi eh in ka je garin ku ka canza wannan tunanin duk abin da za ka yi mu ma mun yi ka buga gabar ka buga yamma ya gagara ka bari ka zo ka so annabi muhammad eh nan gaba kuma sai ga jika cikin walwala da nashawa kai kadai kana murmushi malam ai da ka ce wahala maka sha wanda ya zo annaba duniya ai sai ya ga alama kafin ya je lahira kafin ya je lahira ga hinan da ba irin abincin da bamu ci ba da bado muke zuwa mu dauka kogin garin nan bayan mun gama daukan bado muke zuwa nan farko nake daukan kadiya shi ma kadiya muke dauka muke gyara shi ana abinci da shi bado muke dauka yanzu mun daina yanzu shinkafa muke ci wallahi shinkafa muke ci da mai da yaji bakin mu ka gani kullum za a ga mun da mai da ba wannan wannan Allah ya ba mu alfarman shugaba sallallahu alaihi wasallam alfarman shugaba kuma da Allah ya tabbatar muna ta addu'a muna salati shikenan sai ga mutane suna zuwa addu'a Allah ga ta malam addu'a bukata to shikenan muna yi wa Annabi salati za mu saka a ciki zan kawo ban sadaka mu ce kawo kaji eh manya manya ka kawo kuma sai mu shi kayan mu yi karka ji karka damu a dalilin annaba ne muna zaune mu dinga cin cinyan kaza ma da mu ci kaza ta bayan gado kurmus kurmus ka more ka ji daɗi wani ma mai ɗan dama daman mun gani zai mu ce to kawo rago mana shi ko bai kawo ragon ba Allah zai biya bukatar wa ajma'u bihi ba'da al-furqa wa arbawo bihi Allah sannan to wa arbawo ne ko wa ajma'u ba Eh?
wa ajma'u wa jama'a ko Mm.
Allah ya tara mutane Mm.
wa jama'a bihi Allah ya tara mutane a dalilin annabi ba da hurka bayan da an rarrabo malam hankali ya tashi amma malam muna Allah muna annabi adirkin ne ya rasulullahi bugawa muke malam ga nan mutane ka ji an ce almajirai sun baje wasu sun yi gabar wasu sun yi yamma a maidugurin an koro a kanan an koro nan yamman ma an ce su yi gabar na gabar su yi yamma sama da muke kama sunan annabi sai ga muna a haɗe Mm.
muna nan dai a haɗin nan na da haka muke mun kai tsibu muna guri ɗaya wannan zaman fa a guri ɗaya fa albarkacin annabi ne fa sallallahu alaihi wasallam ina ba da albarkacin annabi ba, ai da an rabu da an rabu Allah ba zai yadda ba ai malami wayannan mutanen su taru to hasada ma zai fara yi bari ka jin gaya ma hasada in ya waiwaya ya waiwaya ma da ba ɗansa a cikinsa hasada zai yi hasada zai yi muku malamin daga baya kuma hasadan ta koma kansa yanzu nan zai dauki hanyar da ba za a bada karatun ba ai yana da sabga ai yana da kaza dole makarantar sai ya baje domin me shi ma ba ilimin in ba sa'an annabi taruwan ba zai yi ba amma yanzu abin da muke bukata jama'ar ce rahama yanzu mun gwada duk ran da mutane bana yanzu da mutum ya kai wajen dubu uku samun mu ma ya karu mutanen suna karuwa sai Allah ya kara samu mun gwada sau da yawa mutanen suka fara bajewa samun ma sha baya yake wannan lamari ka san da gudunmuwar Allah ana karuwa yana karuwa in jama'a sun karu Allah ya karu yau wajen shekara guda ba mu ci tuwo miyan kuka ba jama'a shinkafa da dawa shi ma dawan kamar shinkafan ja da ja kara za ka ci kayanka in ka ci kuma mun taimake ka fa ka gane shi shinkafan kaɗai baya rike ciki da ɗan dawa dawan ya fi shi kuma dawon ya yaga cikin shinkafan ya nube ya zama shinkafan ita shinkafan kuma ta biyo dawon ita ma ta gyara ta sai ga ga abin fari da milik kala ya fa ce fari kala da milik kala malam ko ba mai zaka ci kayan kan dai ka ci loma uku in dai garbe ne mai neman haɗin tilawa ya yi yayi wuni to bare ma kuma Allah ya da zaka ci loma biyar ko ida ka wuni kana ji wannan abin da ka gani ai rahama ce daga Allah a ce yau muna nan a guri ɗaya ga mutum mutumin gari ɗari in kana da tarbi tarbin ka zai kare mun kai mutanen gari ɗari a kuka da ku me za muka haɗu a guri ɗaya alfarman annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam eh tun mutumin da gan shi a nan garin ya zo don Allah ka so shi san annabi ne ya kawo ka san annabi ne ya kawo shi eh irin wannan jahilcin da ake yi na garada na da da a dauke kar ka ce ba na son wani na tsanuwa ne zan jehuwa ne yanzu babu shi a nan wani za a na ma fi sudurihim min gillin kuma ikiwana duka mu mun zama yan uwa duk wanda ka ganshi a nan garin ka kare masa kallo ran da ka ganshi a wani guri ka rungume shi ka ce wani kai ne ya ce ni ne ban yi tsammani za mu haɗa nan ba ka ce ayya ga shi ko Allah ya haɗa mu sai gamuwa ta biyu in Allah ya da ba dai mun zauna da kai a kuka adabu ba to za mu zauna da kai a gaban a gaban Allah za mu zama a gaban manzon Allah to kun ji mm.
وأؤلف به بين قلوب kuma a مختلفة dalilin annabi Allah ya tara zukata wanda sun sha bamban malam zuciya kulubun muku ba tana ta sabani Allah ya tara an zama daya mhm.
وأهواء da متشتتة kuma biye-biyen zuciya wanda yake mararraba duk Allah ya hada su mhm.
وأمم متفرقة al'umma mararraba ga sun hada a guri daya mutane daban-daban wani babarbare wani kuma ba sakwace shi ma ya bari ya zo to sannan kuma ba ga ba gizne muna da su gizmawa sannan kuma ga mutanen mu ga addarawa ga buzaye ga abzinawa duk ga sunan Allah ya kawo su daga Nijar muna tare da su guri ɗaya sannan ga kare kare ga bolawa mutanen mu na fataskun yanzu ma suka bar nan suka zo suka tafi Insha Allah.
da Allah ya dawo da su ga Hausawa ga Bangawa ga bare bari ga Fulani da Allah ya hada su me dalili alfarman annabi Sallallahu alaihi wasallam.
in ba hada ba yanzu a nan garin ka samu kabila talatin daban daban daban daban talatin ga ba barbare ga ba dagire ka ji kiman Allah ga ba mange muna da hi Allah ya haɗa su kuma ga yarabawa nan Allah ya kawo mana su ga hausawa ga fullo haɗeja ga fullo kano ga fullo can Allah ya ba mu su alfarman annabi Muhammadu Sallallahu alaihi a wasallam.
haɗa mutane guri ɗayan wannan in ban da dalilin annabi ta yaya mu gode wa Allah hausa suka ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki Mm.
ban da zama lafiyan alfarman annabi ne aka samu zama lafiyan ba da ta mu muna tare guri ɗaya Gaskiya ga lafiyar Allah ya ba mu ga kuma zama lafiyan ne.
kaga nurun ala nurin to mu gode wa Allah mm.
وأجعل أمته خير أمتي نخرجا للناس wa ja'ala ummatu Allah ya sanya al'umma ta sa khair ummati mafi alkhairin al'umma ukhrijal lin nasi wanda aka fitar su daga cikin mutane mm.
وفي حديث آخر Mm.
أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة To, wannan kuma annabi ne yake ba mu labari eh yake ba mu labari da sufofinsa da yake littafin a taura عبدي أحمد المختار abin da Allah ya faɗa abdi Allah ya ce bawana ne Ahmadu al-Mukhtari annan Muhammadu Ahmadu ne al-Mukhtari zababban Allah مولده بمكة maulidahu inda za a yi fa annabi bi maka babban birnin maka ne ومهاجره بالمدينة hajirhu inda annabi zai kaura ya koma shi ne birnin Madina أو قال ko طيبة kuma ɗai ba sunan Madina ne أمته لحمادون لله على كل حال ummatuhu al'umansa hammaduna lillahi ba su da aiki sai godiya ga Allah ala kullu hala kowane hali in dai al'umman annabi ne kaje suna cewa alhamdulillah alhamdulillah to ku koyi haka eh tunda Allah ya ce mana annabi ya ce ga yadda yake al'ummansa masu godiya ne ga Allah kowane hali to mu yi koyi da sunna kowane lokaci a sami ka kana alhamdulillah a halin daɗi ko a halin rahin daɗi don mu dace da higa cikin wannan aya. Mm.
وقال تعالى مم.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي Mhm. al'aya ba ta muje Mhm.
نعم وقد قال تعالى مم.
فبما رحمة من الله لنت لهم مم.
قال سمرقندي مم.
ذكره الله تعالى منته أنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين to kaji malam samar kandi wanda jiya muka yi bayani da yawa kansa zakarahumullahu ta'ala Allah ya ambata minnatahu baya bayan baiwa da Allah ya wa annabi annahu ja'ala layyina lijanibi nan ne ko Allah ya sanya nan mai tausasawa ne a gefensa walau kana
ولو كان فزا خشنا في القول لتفرقوا من حوله to kaji walau kana fazzan da nan mai kekashewa ne kashi nan mai kaurarawa fil qawli a magana la tafarraqu min hawlihi da sahabbai sun tarwade eh annabi ya sa mutane kowa ya zauna gargayin sa ya sa kai ma da kake koyi da annabi idan Allah ya ka almajirai ya tara ma sai hakuri eh da hakuri ake rike mutane ba da zafin zuciya ba kar ka ce yau zan koruwa ne gobe zan koruwa ne ko kuma a ka kaurara fushi to mutane sai su wace lallaba su ake yi wani ko ka in daɗin in hakin ya ya ratsa mutum ko ka kore ba zai tafi ba amma sabon kamun wanda abin bai ratsa yi ba ai kaga shi ba zai jure ba to hakuri ake yi kai ka yi hakuri da mutane su su yi hakuri da kai to haka za mu zauna da ku ku yi hakuri da ni ni ma na yi hakuri da ku in haka yaga kuma yi kenan sai mu ci riban zama hakurin ba abin da zai haifar sai alkhairi abu uku ne yin hakuri babu alkhairi cikin sa na ɗaya idan ƙyarka ta isa aure ba maganan hakuri a nan ba a son jinkiri maza ka yi sauri ka aurar da ita saboda zamani lokacin sallah yayi a yi sauri a bada ita idan Allah ya karɓi ran mutum a yi sauri a ji a binne shi banda wayannan abubuwa guda uku to koma me ne a dan yi jinkiri a yi hakuri dai a gani hakuri baya haifar da komai sai alkhairi kai ka yi hakuri da ni ni ne hakuri da kai in Allah ya da dalilin hakurin wata rana za mu je mu zauna a gaban Annabi Muhammadu
ولكن جعله الله تعالى سمحا سالا دلقا برا لطيفا to walakin ba da banza ba eh Allah madaukakin sarki walau kana fazzan ai walakin ba da banza ba ja'alahu Allah ya sanya annabi sanhan annabi mai rangwami ne mai kyautayi talakan annabi mai sakin fuska ne ka dinga sakin fuska idan kai koyi da annabi walau walau mai nashawa eh kar mutum ya zama kullun kaman da masa ba dadi in dai annabi kake koyi da hito dalaka annabi mai sakin fuska ne sannan bayan nan kuma latifa mai tausasawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam barran annabi mai nuna nagarta ne haka yake ko barran mai nagarta ne ai barran kasiran ihsani yawan ihsani zuwa ga al'umman kal walidil barri kaman da wanda yake mai biyayya bi abuwaye ga mahaifansa mhm نعم هكذا قاله haka الرحاق nan babban malami ya faɗa mana rahaku dan muzahim alhilali alkarasani mutumin birnin karasani wanda ya wata obadi hijira na shekara ɗari da hamsin daidai mhm.
وقال تعالى Mm.
وكذلك جعلناكم أمة وسدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا Mm.
قال أبو الحسن القادسي Mm.
أبان الله تعالى فضل نبينا صلى صلى الله عليه وسلم وسلم
abana Allah Allah ya bayyana mana a wannan aya fadalla nabi na za ku ji falalan wannan annabi na ko ba komai a ce nabi na annabin mu. ba ku ji daɗin da muke ji ba mu gode wa Allah wani daraja Allah za ku ji falalan annabin mu ba da wasa da gaske za ka faɗa yahudu da nasara su ji mun fi su imana mu ce musu annabin mu Mm, in sun biyo mu ma muna gaba annabin mu ne in sun tafi ma muna da annabin mu Allah ya mana baiwa da ba Allah ya ba mu annabi ba da ma ya ruwa gun yahuda da nasara ai ba ma sha ba abin tunƙaho ne abin alfahari ne ka ce annabin mu ko ka ce malamin mu ma ai daraja ne ko saboda ka ce annabin mu malaman da mu rike kayan mu da gaske ne za mu jira abu naka ba na wani ba yi mana ka bari wani ya kwace kana ji alƙali na cewa za ku ji falalan wannan annabi namu akwai abin da ya wannan daɗi ka buɗi baki ka ce annabi muhammadu annabi na mu ce annabin mu mu ma Allah ya bamu abin da muke bukata in Allah ya bamu annabi ko bai bamu komai ba mu fa ya biya mu ya biya mu bayan annabi me muke nema babu to Allah ya bamu annabi mu yi alfahari mu ji daɗi da cewa ba annabi annabin mu ne kuma mu gode wa Allah da ya bamu annabi Muhammadu wannan abin abin alfahari abin da ko abin da bai kai wannan daraja ba wanda, wanda ba kowa ba ma za ka je na cewa yaya sarkin namu ne maganar sarkin mu kake har yana wani alfahari da sarkin wani ma kana je na cewa ciyaman ɗinmu namu na yana cewa an kace nasa in kace ciyaman ɗin kuma sai ku yi faɗa da shi akan me yasa kai gaci za ka ji mutum ya zo guri ya zauna ya ce yaya ai mu gwamnan mu ga abin da ya gwamnan mu gwamnan mu to wannan yayin an bari tsohon yayi ne yanzu ba a cewa ko sai dai a ce annabinmu Yi, ku ce tsohon yayi ne an tafi an yi nisa ai eh ci gaban ya yi nisa yanzu wannan duk an bari ka dawo ka ji faɗi abin da muke faɗa ka dawo ka daina wancan dawar ka zo muna cewa annabin mu kai ga kai ma mu ce da kai annabin mu mu abin da muke alfahari kenan eh za ku ji falalan wannan annabi namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mhm.
وفعل أمته بهذه الآية kuma za ku ji falalan al'ummarsa a wannan aya bayan nasa kuma za ku ji falalan al'ummarsa a wannan aya da muka faɗa mhm.
وفي قوله في الآية الأخرى to kaji malam ya gaya mana yace ai ya zo a cikin wata aya daban wanda ba wannan ba ma mhm.
وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس to kaji bayan wannan abin da ya zo a cikin faɗin wata aya wa fi hadha cikin wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa li takuna rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada ala nasi mhm.
وكذلك قوله تعالى وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Mhm.
وقوله تعالى وسطا أي عدولا ai خيارا al'umma ne adalai zababbu ومعنى هذه الآية وكما هديناكم فكذلك كسسناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا عدولا لتجعلوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم ويجعل لكم الرسول بالصدق to gaji bayan wannan yake ba mu labari a cikin wannan aya wa kama hadaina ku ai kamar yadda muka shirye da ku zuwa ga yadi man ya shawo kenan kazalika haka nan ka sassana ku Allah ya ce muka keɓe ku wa fadalna ku muka bibita ku ala amatul umamil mariya da dukkanin al'umma da suka shuɗe bi an ja'alna ku ummatan Allah ya ce mun sanya ku al'umma kiyaran zababbu adulan adalai liyashhadu lil anbiya domin mu bada shaida ga annabawa alaihi salatu wassalam ala umamihim ga al'ummas wa shahadu lahum rasulu kuma annabi ya bada shaida bi sirri da gaskiya kila wani qaulin إن الله عز وجل إذا سأل الأنبياء هل بلغتم فيقولون نعم inna Allah Allah madaukakin sarki jalla jalaluhu azama kibriya'uhu idza sa'ala al-anbiya'u yayin da Allah ya tambaya al-anbiya annabawa Allah zai ce masa hal balagut kun iyar da aike na fa yaquluna zai su ce na'am mun iyar mm.
فتقول أممهم ما جاءنا من بشير ولا نذير
fa yaqulu umamun sai al'ummatansa su ce da annabawan ma ja'ana min bashirin mu ga wani mai gargadi bai zo mana ba za su ce mai albir wala nadirin ko mai gargadi na'am فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء kaji fata shahadu a nan ne za su ba da shaida ummatu muhammadin al'umman annabi muhammadu su ba da shaida bil anbiya ga wannan annabawa mhm.
فيزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم
idan mun ba da shaidan annabawan mu kuma annabi ya ba da shaidan mu ku ji gata na Allah mu mu ba da shaidan annabawan da ba mu yi zamani da su ba annabi kuma yi zai ba da shaidan mu maimakon a ce mu ma an wayancan al'umma ne tunda mun ba da shaidan annabawa to ai cewa za a yi wayancan al'umma su za su ba da shaidan mu to ba haka bane mu za mu ba da shaidan annabawan su ko ba mu yi zamani da su ba amma mu mun tare namu saboda gata da fifiko da Allah ya mana da falala to annabin mu ne zai ba da shaidan mu ai ya kamata mu ba annabi Muhammad tun da annabi zai ba da shaidan kai yau a zuwa ce ma a wani ilimi inda ilimi kowane abu an san yadda za a bi da shi in babu ilimi alkhairi ma sai ya zama sharri abin da kana zaune mara ilimi zai zai ce wani babanka ya rasu to wanda ya gaya ma wannan ai kaga in ba Allah ne ya taimake ba shi ma faduwan zai yi ko faduwan zai yi to yi yasa irin wannan labari a labari ne muka kawo ma gezan wannan in za ka faɗa ka san me za ka faɗa me zai biyo baya saboda haka Allah da farko ga abin da ya faɗa to ana jin tsoron da lalle kirjin annabin namu zai tsage shine Allah bai faɗi wannan ba sai da ya kawo wasu abubuwa daga baya لكن الله تعالى برحمته أكبره بالعفو حتى سكن قلبه lakin Allah ta'ala ba da banza ba Allah madaukakin sarki bi rahmati da rahmansa akbarahu sai da ya fara ba wa annabi labari bil afwi na rangwame hatta sakana kalabo sai da zuciyar annabi ta samu natsuwa mhm.
ثم قال له لم أذنت لهم to daga baya sai aka faɗi wannan limazinta lahum din na'am بالتقلب حتى يتبين لك الصادق في أذره من duk الكاذب da kallabi saboda jinkirin da aka yi hatta ya da bayyana laka sariku har ya bayyana gare ka masu gaskiya min udur daga handari min alkazibi na masu ƙarya da basu je yakin tabuka ba mhm.
وفي هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذي لب ومنها أجلها وفي هذا الشوان من هذه منزلته ده matsayin girmansa inda lagun Allah ma la ya kafa baya uya alazi lubbin ga ma'abutin hankali mhm.
ومن إكرامه إياه وبره به kuma yana daga karrama yi da Allah yayi da nagarta da Allah yayi wa wannan annabi na ni'imomi na'am ما ينقلب دون معرفة غايته نياد القلب ai ma yanka biyu ba zai yanke wa duna ma'rifati kuma bayan sanansa gaya duniya in mutum ya ce zai san irin baye baye neman da Allah ya wa nan mutum ba har zai koma ga Allah ba zai iya sani ba saboda al'amarin azimin ne Mhm.
قال wani نفتويه babban malamin nahu ne ya faɗa ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وهاشاه من ذلك بل كان مخيرا kaji zaben nazu mutane malaman tafsiri sun tafi ila anna nabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi namu sun tafi akan wai an masa rarauka bi hadil ayati da wannan aya wa hashahu min zali annabi Allah ya tsare annabi da haka ya girmama ba wani rarauka bal kana mukayyaran abin da yake cikin ayar zabi ne Allah ya baiwa annabinsa Mhm.
فلما أذن لهم أعلمه الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفائهم
falama yayin da azina lahum annabi ya musu izini alamahu Allah ta'ala Allah ya sanar da annabi annahu law law ya azan kai ko da ba annabi bai musu izini ba fa ba su da niyan zuwa yaki fa laqadu za su zauna lini saboda dalilin kudirin munafincin da yake zuciya ta sun mhm.
وأنه لا حرج عليه في الإذن لهم to in ko lamarin ya zama haka wa annahu yanda sha'anin yake la haraja babu laifi alai a gare bil izni lahum dan annabi ya musu izini babu laifi mhm.
قال الفقيه لقاضي وفقه الله تعالى Kala da fagi wani gari alƙali iyal yana gaya mana Allah ya ba mu dace yana cewa يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمام شريعة خلقه to yajibu yana zama wajibi in ji alƙali ala musulmi da kamilu ga musulmi cikakke almujahid nafsu wanda yake yaƙantar zuciyarsa don neman yardan Allah arra'iri wanda yake horar da zuciyarsa da limamin shari'a ya horo ga rab gama na shari'a kulukuhu shine ɗabi'a ta sa to haka ce an ya أن ta'addaba يتأدب بأداب القرآن في قوله وفعله an yi ta'addaba ya ladabtu bi adabul qur'ani da ladabi na qur'ani fi qawli a zancensa wa filihi da aikinsa baki daya mhm.
ومؤاداته ومحاوراته wa mu'adadi da baye bayansa wa muhawaradihi da kuma muhawaransa da amsawansa mhm.
فهو عنصر المعارف الحقيقية domin shi qur'ani shine unzuru zamani ma'arifu na sani alhaqiqiya na haqiqa duk abin da ake nema qur'ani ya zo da shi mhm.
وروضة الآداب الدينية والدنيوية Lauratu Qur'ani dausayi ne na ladabin addini da lamarin duniya duk abin da kake nema akwai a Qur'ani wala radabin wala ya bisa illa fi kitabun mubinin Mhm.
وليتأمل هذه الملاكفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل wanda ya ta'ammal ya lura musulmi fi hadhihi mulahazati daga wannan hararowa shine hadihi daga wannan fa'ida al'ajibatu mai ban mamaki fi su'ali a tambaya min rabbil albabi ga ubangiji Allah madaukakin sarki in almun'imi alal kulli wanda yana da kowa da kowa ni'ima almustadani أن an تغني عن الجميع ويستثير ما فيها من الفوائد kuma wanda yake mustadani alal jami Allah ya wadata ga kowa wa tafiru ma biya nan ne dai ko yawwa yi ne yake mana nuni ya ce da abin da kuma aka lura da yi daga cikinsa ma biya biya zilin mula da daga cikin wannan wato tausasawa min al-fawaidi na fa'idodi mhm.
wa kaifa ibtada bil ikrami qabla al-latibi ta yaya za a ce an fara yi wa annabi da girmamawa kuma tun gabanin rarauka mhm.
wa anaka bil afwi kuma qabla ɗebe masa haso bil awi da rangwame kabla tun gabanin a ambaci abin da bai kamata ba mhm.
in kana in samma ma hakan ya zama wa qala ta'ala Mm.
ولولا أن صبرناك لقد كدت تركن إليهم شيئا Shay'an قليلا qalila. Mhm.
قال بعض المتكلمين shayin malaman tafsiri suna cewa آتب الله الأنبياء صلوات الله عليهم بعد kaji wato malamai suke ganin hakan kamar rarauka ne ga annabawa Mm.
آتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه ليكون بذلك أجد انتهاء
ka gani shine Allah ya rarauka ga annabin namu tun gabanin faruwan abin domin ya zama shine mafi tsananin hannuwa da abin shi wannan annabi namu Mm.
ومحافظة لشرائط المحبة kuma saboda kiyayewa ga shari'a da shari'a sharadi sharadi almahabba na so Mm.
وهذه غاية العناية wannan ita ce matuka wajen taimakekeniya ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما أتبه عليه sun ma'undur duba da gani ya yi wannan ya kai ne gani kai ba bada Allah ya Allah ya fara bisa baji da tabbatar da ya kan muwafuka wa salama di da kubutar da yi almukalifa ga abin da ya kawo na sabani kabla zikiri ma a taba kafin a ambaci abin da zai zama rarauka gare shi Mm.
وكيف أن يركن إليه ba daban saboda tsoron kar ya karkata yarkana ya karkace ilai zuwa gare shi Mm.
وفي أثناء يأتي به براءته وفي لي تكويفه تأمينه وكرامته wasu yazina ya cikin tsakiyar adibihi raraukan ma baraduwa ko kuma ta dahi wafi ɗayi a naɗe-naɗen ta kawuhi tsoratar da ɗin kuma ta aminuhu akwai amintar da hi وكرامته kuma da karamcinsa ومثله قوله تعالى مم.
قد نعلم إنه لا يهزنك الذي يقولون مم.
فإنهم لا يكذبونك مم.
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Mm.
قال علي رضي الله عنه sayyidina ali karamallahu wajahu Allah ya dada yi sayyidina ali yana cewa قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم
to kaji Abu Jahl ne zo gurin annabi yake ce da annabi ya yake ce da hi إنا لا نكذبك ولكن نكذب مما جئت به sai Abu Jahl sai ya ce wai ai su dama ba ƙaryata yi suke ba wai suna gareta abin da ya zo da shi ne a to kuma in ka gareta abin da mutum ya zo da shi ya kamar ka gareta shi ne yi mana ba rabo kurin tunda kaje ba karetawa za ka yi ba mu ba kareta kuma kai ba ka zai iya nan mana nan gaban mafuhumin sa kuma sai ku gaskata shi yawwa amma zai faɗi wani magana ba cinya ba wasa suka ce wannan magana ba cinya ba kabar baya to kabar bayan baya tace cinyar ba yi mana mutum ya ce abin da ka zo da shi na kareta ba kai ba ai dai an kwan ciki yi mana hausa suka ce an yi ba a yi ba an raka bako ya dawo sai shi kenan abin ya zama haka yi mana kowanne ma bai kamata ba tun da kai imani da annabi ne ya kamata kai kurin ka gaskata shi in Allah ya mutum mara rabo sai ya kare a rahe daban
نعم فأنزل الله تعالى فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون sai Allah ya sauke wannan aya وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه حزن فجاءه جبريل عليه an السلام samu ruwaya yayin da mutane suka kare ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayin na an samu ruwaya lamma kazzabahu qaumuhu hudina annabi ya taban zuciya fajahu jibril sai jibril za alaihi salatu wassalam yazo zai bayo annabi hakuri malam haka annabi yake ta fama da mutanensa mm to ya kai da yazo فقال ما يحزنك sai jibril ya tambayi annabi ya ce ya rasulullahi me yake sa ka taban zuciya ne mm قال كذبني قومي
annabi ya ce mutane na ne suka gare ta kasa akwai ciwo abin da mutanen wasu ne ma shi kenan amma mutanen da lahira ana so a gaba irin su larabawa ƙwarayyawa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yi ne annabi ya ce kazzaba ni kawai mutane na ne sun gare ta ni abinda annabi ya gaya musu kenan mm.
فقال إنهم يعلمون أنك صادق sai jibril ya ce kai hakuri ya rasulullahi ko sun kare da ba inna kum ya alamuna mutanen naka sun san fa annaka sadiqun kai ba mai gaskiya ne Mm.
فأنزل الله تعالى الآية sai Allah ya sauke wannan ayar Mm.
ففي هذه الآية منبأ لطيف المعقب من تسليته تعالى له صلى الله عليه وسلم
fa biya da lahi kaga wannan aya manzon akwai maraka